alaikum masu kalamu da sauraronmu barkanku da warhaka barkanku da sake saduwa da mu a tashar talbijin duniya duniya mai yayi duniya madubin kowa duniya ta da mai gida daga barci ga mu cikin shirin barka da asuba shirin barka da asuba na nesa zaburo kai kallo tashar talbijin duniya a kowace ranar lahadi a daidai wannan lokaci za mu zo da tsarabar cancanta saƙonni rahotanni da kuma tattaunawar da muka shirya a wannan zauri zaure ne mai isar da saƙonni gwargwadon hali a wannan kafa da ɗimbin daɗewa bar mu koma a lissafin kalanda ta islam yau muna ranar biyar ga watan na rajab hijirar manzo daga makka zuwa madina 1443 wanda ya yi daidai da shida ga watan fabrairu maladiya aikwar annabi isa alaihi salatu wasalam 2022 masu kalanmu barkan ku yau da fatan kun waye gari lafiya masu kalanmu a nan gida nijar muna gaishe da ku kwarai da anniya duk kan inda talbijin ake kama shi a ƙananan hukumomi 300 da ɗan kai da kuma a jihohi guda takwas tare da rugage da dai sauran da inda ake kama tashar talbijin duniya muna muku fatan alheri sannan shirinmu na barka da asuba na isa da gaiso ga masu kallon mu wanda suke nesa da wanda suke kusa ma'ana makwabta na kasar mu da masu kallon mu a hanyoyin da aka sani na satellite a shirin barka da asuba ta gare na godiya ta musamman ga abokan fulɗar gidan rediyo da talabijin na duniya dalilin haka ne yasa muna baran addu'a a gurin dukkan malamai na duniya gaba ɗaya inda suke muna baran addu'ar zaman lafiya kwanciyar hankali arziki da wadata a ƙasar mu da ƙasashen musulmi na duniya Allah ka tsare mu ka tsare imanin mu ga gaisuwa ta musamman zuwa ga sarakuna iyaye na ƙasa muna gaishe da ku saboda kuna biye da mu sau da kafa a duk lokacin da muke gabatar da shirye-shiryen mu idan muka koma a tsari irin na hukumomi na zamani muna isar da gaisuwar mu a wurin ku sannan ga gaisuwa ga 'yan majalisar dokoki da ministoci da dukkan gwamnoni sannan tare da abin da aka ce musu prefe mayor dukkan kuma ne muku fatan alheri da tijawa da kuma al'umma na ƙasa mata da maza shirinmu na tare da ku shirinmu yau na zo da kamar yadda muka yi muku alkawari a kwanakin baya mun tattauna da shi imamu na masallacin imam malik wanda kuma muka tattauna da shi a tattaunawa mai yawa wata ta ɗauki tsawon kimanin sati bakwai muna yin fira da shi akan hanyar zaman lafiya mun shimfiɗa abubuwa daban-daban a cikin wannan tafiya to a yau kuma mun zo da wani sabuwar tafiya tafiyar nan dukkanmu don mu samu mu gudu tare ne mu tsira tare gashi nan mun rubuta siyasun duniya siyasun duniya mun san dai akwai kalma da ake ce ma siyasa to muna so mu ji wannan kalma me ake nufi da ita musamman abin da ya danganci tsari na musulunci karantarwa wadda aka samu daga shi annabi rahama wanda kuma karantarwa ce wadda take tafiya a cikin tsarin musulunci ga mu mu musulmi ne kuma muna siyasa alga ta malam na yi dogon sharfi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa alaikum assalamu wa rahmatullahi wa barakatuh ai gaida mutane abu ne mai kyau yana da kyau saboda kawai ne sa tsammanin amince da shi yawwa amma yara da yara kan bambance da su.
Ka ce maza da mata sai na bar yara.
Ka bar yara ba, da ka kyauta ba.
Da ku yara.
Suna hau manyan gobe. Kuma suna hau za su riƙon.
Duk wani zance da ake da wani abu da ake so. Su ne a gobe za su zamna. To yara.
Da haka ka ba su haƙuri.
Muna kuwa yara. Ai ku da ku ake yin tafiya. An ba yaro tafiyan ba.
Ba dalla. Su ne manyan gobe.
Matasa ke.
Ya ma dalla. Insha Allah.
Ka san algata malam ko ko kai kake da gona da yaranka in baka gaishe su kana kara musu karfin gwiwa ba su jin daɗi amma duk lokacin da ka zo ka ce sannan ku da aiki ka abin ya babban abin da ya kashe afirka shine rashin wato ba da kurashi ka kara ma mutum karfin afirka da kasashen mu na larabawa da na musulmi babban matsalar mu mai kokari ba a kokarin a nuna yayi kokari a gaishe shi a dan nuna yayi wani kuzari sai dai amma wanda ya iya ƙarya wanda ya iya kawo rahoton ƙarya da munahuci da cin amana sai a mai babbar kyauta to wanga sai shi sa duk ayyukan musu lalace da wuya yanzu su turawa wanda ya wani kokari za a shirya liyafa za ga har shugaban ƙasa zai zo katanas saboda ya jinjina mishi zan bada misali guda biyu wannan sharhi yana da kyau eh bari in bada misali ka san in zaka magana ka bada hujja saboda wani zai ji magana ka amma in baka bada hujja da dalili ba ba zai iya ganin muhimmancin wannan abin ba eh shugaban kasar America Obama Mm.
wani yaro karami yayi wani dan agogo Mm.
ka fahimta Dan agogo.
dan agogo yayi wannan agogon da yaron yayi kuma yaron gashi karami ne bai taka shekarun su saka su karya ba sai da ya kai masa ziyara har a gida ya mutunta shi ya karrama shi ya nuna yayi shi kokari shugaban kasa shugaban kasar America ne.
America.
eh to akwai wanda suka kera jirage a nan kasar nan Eh, komi zaka kira wani nan gama ai bata shi za a yi direct ka su Kai, ce kai, kai kai, bakin wani mutum aiki.
ganin jirgin sama banda banda rikici da gardama Eh? to kaga wannan misali ne Mm.
misali na biyu akwai wani mutum baki dan Africa Na'am.
da wani yaro ya su zai kubci kiwa daga abin ga sama eh saman abin da wani ya yi soviet yawa wani su bai shi Amurka. Mm.
African Eh.
to kaga sai da an ka kai shi inda shugaban kasa Eh.
in ban manta Na- ba na- na- na na France.
France Mm, Macron Macron.
ya mutumta shi kuma aka maida shi babban mutum aka bashi komanda wata gala aka ba shi gala kuma aka mai da shi babban komanda daga cikin komandodin ƙasar faransa masu ceto 'yan kwana-kwana wanda ke ce ma safar daidai kofi safar kofi to kaga su sun san mu- ai- muhimmancin aiki da mai aiki mu ko mun san muhimmancin mai kawo muna huci da tsegumi kenan shi To- ma'aikaci ba- nan in na fahimta ba a- ba- ba- ba a mutunta shi a afirka kan ma ka damu da aiki kai dai ka ima bakinka da zaƙin baki da kawo rahoton muna huci da ƙarya in dai ka iya su to tuwonka kullum sai ya hau tukunya ka tana nan sama Alhaji- amma in dai ka damu da a yi aiki a ci gaba to kai na za a kama daddaka daddaka wani masani yake cewa eh in ban manta ba yake cewa bambancin kasashen mm, turai turai da da nan da namu na Mhm.
afirka da Mhm.
kasashen musulmi da larabawa Mm.
yake cewa su za su yi tattalin mai rauni sai ya zan wani abu to za su yi tattalin mai rauni sai ya zan wani abu na'am misali za a ɗauko yanzu kaga za su zo nan ga sos gidajen Daidai, marayu da marayu.
mutanen da aka yi suwa Mhm.
an gane ko su ɗauke su to za su zo su iske an yi yaƙi su ɗauko marayi Mhm.
su tai su kai su can Mhm.
za su karantar da su su ba su ilimi sai sun zama ministoci da shugabannin nan kasashe na'am shugabannin kasashe muko ha muku mai ƙarhi wanda ga ƙoƙarin shi kawo gyara cikin Gudunmawa ko- al'umma Mm.
sassaƙa ta yana za a kama yi sai ya kai ƙasa can sassaƙe shi.
saboda munin ba mu son aiki ba mu son mai aiki ba mu son mai kawo ci gaba kullum in an ga ma kana da ƙoƙari za a saka mani sannan ƙara a da wai cewa- kallon ka na akai sai ka kasa sannan ƙara da cewa ba mu san gaskiya kun ba a san mai yo ai inda ana son aiki da an so gaskiya domin ita gaskiya tana tare da aiki haka ai ba son rabuwa to kaji irin matsalar da muke fama da ita su can mai aiki shine ake girmamawa mu ko mai wuna huci mai Shine ake ƙarya girmama.
mai laɓe-laɓe mai kaza kaza shine ake mutuntawa to kaga ko dole na a samu bambancin tahiya a tsakanin mu da su sa sai yan african refugee ne ma refugee na'am wanda dan gudun hijira ne ko takardun ƙasa bai da amma da ya gwada wannan zarumta ya taka ya taka hiddu inda yaron.
sojojin faransa ba su iya zuwa ya yi kokari ya taka ya hau kai tsaye ya ceto wannan yaro sai aka kira shi har gidan shugaban kasa aka zancen ma nationality ya zan dan kasa Mm.
tun da yana da abin da ake so ya zan babban komanda na kasa aka ba shi aiki sannan kuma za a ba shi formation na ilimin da bai da a ƙara mishi yanzu ya zama wani mutum cikin al'umma me yasa yana da ilimi ya iya aiki algata malam a a matsayinka na malami mai da'a ko mai dogon bincike da tunani akan tsari na zamantakewa na rayuwa na dan adam da kuma yadda za a samu dan adam ya ci gaba kasa ta ci gaba wani kira gare ka a irin wannan eh, murƙushewa da muke mu African da duk lokacin nan wani yake da wani kokari to kokarin ake yi a kai shi eh kasa ka san kamar akwai matsala ne kuce shi dan adam lokacin da wai ga wannan aiki Eh.
kamar yadda suke cewa to matsaloli ne yake haddasa ma waɗansu kai ya kamata ka yi aiki ka ƙiya kana da wato bashi na aiki kanka sai ka ga wani ya toshi na rage bashin shi to sai ka yi ƙoƙarin ka yamfane shi saboda ya aje wannan aikin don kakka biya bashin aikinka na'am wani in yana aiki zai ba da an example an bon example cikin al'umma zai canza al'umma to su ko waɗanda ba su son aiki suke son munafukai suna ganin in kai yi haka mutane sun ka samu aiki kowa zai je ya kama aikin shi girman su zai samu matsala za su kenan yaki gara a bar su haka nan yawa wani yana ganin dan shi bai karatu kenan shi na fatan dan kowa shi lalace wani yana ganin dan kabila ta ya lalace bai aiki ya yi son kabila kowa ta tambadi wani yana ganin dan jihar shi- yan jihar shi sun tambadi ba su aiki ya yi son dan jihar kowa shi tambadi wani yana ganin dan fatin shi bai aiki ya yi son dan fatin kowa shi tambadi tambada ta ake so a lalace kowa ya ragace a zan ai mutuwar kasko to shi na ke sawa suna yamfana aikin da mutane suke aikatawa ko ko girman su suke tsoron zai kubci in dai ana aiki kowa zai ta yi samu nashi girma dun da wanda duk ya dogara da aikin shi bai yarda a sashi cikin abin da bai dace ba wannan shine hakikani shi yasa kake jin ba shi shugaban kasar America Obama bayan ya sabka ya rubuta wani littafi Na'am.
yake cewa daga cikin dalilan da America Ameri- a dalilin da suka sa Amerika ta zamanto ƙasa ce tana ci gaba kullun tana fitar da ma'ilimta kuma da abubuwa na ban mamaki Na'am.
yake cewa da faransanci on utilise le talent de tous Na- muna ana aiki amfani da- da baiwa kowa ita Amerika ƙasa ce an gina ta don baiwa ba don hori ba yau zaka shiga Amerika kana da baiwa to kai mutum ne babba A na- ko komi horinka ko shugaban ƙasar Amerika ya haye ka kuma hori in baka da baiwa eh to Ba- in ba ka da baiwa to kai ba kowa ne a Ka tai ka Amerika ba.
zauna kawai.
to shi yasa su can sun damu da baiwa to nan akwai masu baiwa alaga ta mana dubbai ba sun gudu ba ma suna turai yanzu manya-manyan profesoshi na afirka suna ina suna turai suna ba da karatu tun da na in kace ka ba su hawa za ka ba mi za a yi da karatunka da prof- kana da profes- ka- profesora sai garin rogo ko garin kwaki bari mu ce garin kwaki Ya da kuma kashe shi ka.
baka sai a- ka rasa shi ma sai america su kire ka ko faransa su ce maka za mu baka gida da gida da aiki in kana son batura ma Ma sai za a a baka.
baka sangor baki na kowa ya san Unifor Saint Sangor baki Yeah.
na yana shugaban kasar Faransa ya aji baki na ka san yan Senegal halitta ce ta Allah ba muna zagin bakaki ba bakin su hawul shi kai amma ba Faransa shike arme da ta diyan masarautar Faransa ta tarihi Na'am.
saboda baiwar da Allah ya bashi yana cikin mutum 40 da ake kira les immortels Waɗanda suke da baiwa.
mutum mutum Cikin 40 waɗanda wai ba su mutuwa ka san abin da zai ba su mutuwa ilimi bai mutuwa wai alga ta, abin na da fahimta, suke so baiwar su ko- ce Mm.
mutum arba'in na akwai cikin academy française Mhm.
in guda ya mutu cikin su za a nemo wani masanin faransanci wanda a da shi a sashe sa ake cewa ba su mutuwa ma'ana ku jira su ba ta na mutuwa fahimta to kaga dan me an ka dauki sengor an ka bashi babban matsayi dan shi na kwari a'a kowa ya san sengor baki na saboda wannan dai to baiwar da kamar ilimin.
ka jibi kuma matsayin shugaban kasa a ce mutum ya aje shi ya ta ya kama wani aiki wani matsayi na fene shugaban kasa babu to don haka su turawa sun fahimci cewa baiwa daban jikin ɗan adam daban mu ko mun ka ce a'a jikin ɗan adam ya he baiwa to Haka muka tsara da haka rayuwar mu muka a tsara Christian.
rayuwar mu shi yasa masu ilimin mu dole suna turai waɗanda ma annan din in sai kaga turai na- sai sun ba da karatu turai na yau suka taya dan abin da suka samu nan bai iya daukar nauyin su sai professor ku yi wata uku ba gare shi a ce shi na ina shi na kasar Rasha shi na kasar Faransa shi na ina Abdulmumun Diouf Mm, wanda eh, an kasa sunan university ta Nijar da Eh.
shi turawa da sun kace amfanin shi ba kasar Nijar ba bare ya so gwada nan amma system solar shi Allah ya ba ilimi ya kirkiro shi ya yi inventin shi a duniya to amma sai ka ji shi shi na Alman a Faransa America China, Alman sun a yi ina.
ta kokarin su ba shi nationality ya kiya yace Nijar an haifi mailimci sai duniya ta shaida cewa Nijar na an ka aihe shi saboda kishin kasashe amma dibi irin yadda Abdul Mumin Dufe mutum yi gari shi duk irin kokarin shi balma da ya kirkiro wannan abu duk kamfani na duniya da duk inda yake a duniya ko France ko America ko China duk fanon da za su yi sai sun hidda ma Niger hakkin ta faske dan Niger ne ya kirkiro wannan abu To hakkin wa- yadda su suke yin brevetin duk abin da sun ka kirkiro su ce in zaka amfani da wannan baiwa sai ka biya ya kamata a ci duk kasar da ta yi fano solar kowane kamfani na sai ya biya kasar Niger to in ya biya dai ina fatan dai iyalan Abdulmumin za su dan A- samu wa- abinda za a samu ba wai zancen iyalin abdulmun na ba ya ishi nijar birjanta inda za a yi aiki da wannan fano dubu miliyon nawa ake yi a shekara yanzu kuma shi kirkiro ya ishi kasan nijar ma ba sai ta yi wani abu ba amma To- ina to Allah gata mala amma na tabbatar da har yanzu akwai masu ilimi da hazaka da kokari irin waɗanda Suna nan yanzu amma ni- saboda ganin an ce wai gani ga wani ya isa wani tsoron Allah wala Allah ko shi yasa suka yi- suka kyale kamar mi a abin da nihi yanzu gashi ka kama gana Abdul Muni Jof Eh.
ai mutane ne suka yi kokari ko yaro ya tashi an kasancen sa zai iya bada misali amma in ka zo da irin waɗannan abubuwan sai ka ga mafi yawa baka zama komi ka lalace ko Eh, ƙarshe ba wannan dai- ba ba wannan ba ni abin da ke son ka gane mahiyancin ma'ilmtan mu ma ba ma cikin ƙasa suke ba sun tafi yanzu in ka tayi akwai wani ministan na Senegal ke ba da labari su- ƙwararren dokta kusan dubu talatin a akwai na ƙasar Egypt kawai waɗanda akwai Amerika. Manyan ma- talatin?
dubu talatin ƙwararrun doktoci. Yau da 'yan Afirka za su dawo Afirka da sai turawa sun dawo Afirka.
to ya za su yi sadautun da ba a mutu A'a, eh ƙarya ce ai otage ne an ka ɗauke su ba salar na an kai musu ba Eh.
yau za ka iske nan Nijar bari ba ba- kan mutane nisa nan Nijar kawai ban ce maka wai wata wata- irin su Egypt ba da Najeriya da sun wuce Eh, mu to.
Nijar tana da ma'ilimtan da yau in za a wata intervention ta gida ta likita sai sun ɗauki jirgi sun tai can sun yi intervention kenan sun yi fashi domin Faransa ba ta da mutum irin wannan amma mu muna da shi mu muna da shi to amma menene matsala din saboda su sun ki dawowa gida domin shi ita baiwa ko cikin daji kake sai an neme ka wannan ka'ida ne ka san da wannan in Allah ya- yanzu matsalar da aka yi na lakwal a ce lakwalkin Nijar ba a gina ta ba ba a yi kaza ba kai ba a gina ta dame mu ba Mm.
bina'ul rijali khairun min bina'il ahja na'am a gina masani ko mutum dan adam yahi a gina gida duk gidajen da za a ginawa injiniyoyi ne da ilimin su sun ka gina su ku samu mailimta kuna ganin kasashen ku sun tashi amma da yake matsalar shi ilimin ba a ɗauke shi da muhimmanci ba kullum sai ana ta taɓo matsala inda ba can na a'a class ba mu ba mu ƙaryatar da cewa class tana da muhimmanci ba mu ƙaryatar da lakari yana da muhimmanci ba dukkan su amma dan mina waɗanda kayan aka tattaro su don a gina dan adam to in babu mallami kaka lamari zai kasancewa kaga babu karatu wuri guda na ake dole sai an yanzu a gina masallaci babu liman a aiki kenan ina yanzu da wannan wata rana makarantar suwa.
wata rana wata kissa nake so in bayar ta ban dariya ka hin shi mu shiga cikin maudu'i Yanzu za mu dan wanga kai.
a'a mu bari maudu'i mai muhimmanci to wani wasu uh, abin nan ne wani wuri ne aka je aka gina masallaci eh to sai wasu kristoci suka zo suka diba sai suka yi icudikin ƙauyen sai suka ga duk mutanen daban-daban suke sallah babu liman to kinan safe durki babu karatu na'am sun ka tsaya sun kai ici duk wanda ya dawo da gona ko da wurin aiki Sai- ne sai- sallah sai ya sai- tafi kinan babu mallami Mhm.
sai suka sai suka gina coci to da suka gina coci a koti ba su kire kowa ba Mm.
sai suka ce duk wanda ya yi sallah coci Mm.
yana da buhun haci da buhun shinkafa to shikenan wanda ya zo sai a bashi wanda bai zo ba kuma shikenan Bai wannan samu.
ko da an ka jima yanzu masallaci an liƙe shakkai a ciki ko in ce jakuna wasu na cewa to jakuna haka ne saboda mi saboda in an gina masallaci a kawo mallami ko da duizan na a ɗauki nauyin shi ya karanta in an samu karatu ya yi gaba ko da na duizan ɗaya kun ka samu A in ɗauki babu- nauyin in shi.
babu malami ga wurin in kuma akwai mallami a yi ƙoƙari yadda za a tsama mishi tsarin da zai karantar da mutane su samu karatu in ɗan adam babu karatu babu ɗan adam duk ƙasashen da suka ci gaba da ilimin nan na suka ci gaba yanzu idan muka duba ƙasashe guda biyu zan ba da misali ko uku Mm, da ƙasar vietnam mm, da ƙasar japan mm, da ƙasar Alman.
mm.
lokacin da an kai yakin duniya na Duniya.
biyu ya kare Mm.
sai da sun ka koma a zero Mm, su kuma kamar pla fala babu ba komi komi amma da aka ce za a ba japoni kuɗi sai suka ce musu yarda ba amerika tana son ta ba su diya kuma ta dan rage musu asara da ta musu tun da mutanen da sun ka mutu wa'e biyu babu ba- babu Mm.
sai suka ce su ba su son kuɗi mai abin da suke so shine a yi ƙoƙari a sa mutanen su su je cikin kamfunan amerika su ga yadda ake aiki to suka je can suna koyon yadda suka nan yadda da- da ake Na'am.
ake aiki Na'am.
yanzu da suka dawo suka fara yin wannan aiki yanzu suna daga cikin kasashe guda biyu a duniya duniya waɗanda suka fi ku mutu ɗin mi Ƙere-ƙere.
mutane iya kere-kere masu inganci Ƙwarai.
da ƙasa almai da ƙasar japan in ka sai kayan su Sosai.
dan can ka samu Alman.
jabu Mm.
bai yiwa ina fata an fice ni Mhm.
ƙasar china ya suka tashi kamfunan turai na sun ka zo suna yin kaya cikin ƙasashen su saboda hannu na da Mhm.
sauki Mhm, an gane ko mm.
suna ta koyo suna ta koyo suna ta koyo da sun ka gane sai suka watsar da na turai suka je suka yi nasu suka yi nasu yanzu gashi nan China ta zama wani abu a duniya Ah, ta- so dan haka ilimi in an ka ce Africa ba a ba ilimin addini muhimmanci ba mallami bai da wani wani umfani a cikin kamar yadda ka al'umma faɗi wani lokaci Profesa mai karantarwa yawwa Mhm.
wanda ka karantar da yara domin ba za a daina su masu karantarwa ba ta yi ko da ba ta addini ba ce to idan matasa suka rena malamin da zai karantar da su addini suka rena profesan da zai karantar da su Da su ilimin ilimi.
boko da za su ilimin ilimin kirkiri to mi za a samu kaga ana wuri Sai a tashi yaro hutar- ya zo da hutar yan babu hutar ke- ya zo da eh, yan eh, hutar hutar.
cikin Ya sanda, sa sauti.
ya koma can baya shi na daga kashi na ko irin wanga abin ga na ko wai shi zamani.
prive ta shi kai an kashi cikin Eh.
karkatu bai in ma profesa mai magana sai ya bace shi ya ce mai ma wallahi yanzu ina bugun ka yanzu ma an bar sa ikutar ma Eh.
akwai wani abu nan da ake sa wani dan bluetooth eh dan da dan ake dan dan connecting, bluetooth wanda da ake ake connecting laƙiya.
to in sun kasa shi ka san kala biyu na waccan ma bata bace ba yanzu Eh, har yanzu akwai akwai ta.
ta to daga kashe kashe na sauraron mu Sauti.
ce wa professor kenan ban sun iskanci tana ya sha kwaya ta ya sha kaza kai baban shi da ka aihe shi gidan ku kauye ka taso uban ka noma hatsi na shi A- ana magana.
ka zan wani abu Cikin kai kalmar ba ka ka faɗa.
faɗa mai cewa wannan rayuwar ilimin na kai ka gare ta ba wannan gidansu bai iya kai shi da kuɗin gidansu ba su iya kai shi wannan Da- a wannan lokacin.
sannan in kai uban shi kana nuna mai wannan hanya ba ka aje shi gidan ka ba shi karatun in Tunda kana iya karantar da in kuɗi shi sun yi karatu to shi zama na gidansu shi karatu eh eh a'a kan ba shi karatu shi shi dai ke zamna.
da kuɗin tunda alaga ta malam bar mu dawo a kai tsaye Eh.
wannan sharfi na ji daɗin sa ba ni kadai ba masu kallon mu da sauraron mu Eh.
kila sun fahimci wasu abubuwa daga ciki sun cinta Eh.
injiniyoyin mu sune ɗazu ban gabatar da su ba su ma kasu ga kamar an yi musu ba daidai ba Madalla.
akwai Abdulrazak yana nan shine bisa na'urori Okay.
tare da wanda aka sani da Aeromax wanda yanzu nan yana dan kokartawa da Masha kuma Allah.
injiniyan kyamara shine Abdul Abdulkarim dukansu suna tare da mu don To.
gabatar da wannan shiri Mm.
kuma suna jin daɗin yadda muke gabatar da shi Mm.
injiniyan mu na can akwai sunan malam abdul malik na imam masallacin ma- abdul abin ga imam Imam malik Malik, mm.
yana Ah, nan rubuce wannan idan babu- kun duba a cikin tele matan wala kila ko na abu kuna iya dai ganin sunan imam kuna ganin sunan da haka sai a dinga dan sako sunan shi da lambar shi wala kila akwai masu bukata dan su yi amfani da wannan lamba eh, a cikin wannan shirye na gode abdul karim Ah, malam eh, yau mun rubuta a- a Siyasoshin- bisa- eh, a bisa eh, abin talabijin akwati Mhm.
kun ga siyasoshin duniya na'am siyasoshin Soshin duniya duniya.
da su cikin gabatarwa ta na sa maganar ita kanta siyasa Mhm.
eh, don ko in an ce maganar siyasa abu ne da ya hada duniya Mhm, mhm.
yawwa me ake nashi da siyasa kuma musamman ta bangaren islam طب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Amma wa alaikum assalam wa rahmatullahi To, wa alaji barakatuh.
shimfiɗa ta yi tsawo da ke shimfiɗa ce mai Tana amfani.
da amfani.
To, kalima ta abin da ya shafi zancen siyasa kalima ce wadda ina ganin za mu yi ita ma karatuttuka a kanta.
Mm, Daban-daban.
Saboda mi saboda 'yan uwa su fahimci mi ake nufi da siyasa da nau'ukkanta da tsarinta da jagoranci da Shi da nau'ukka sauransu. Har ka na jagoranci kai da siyasan- muhimmancin Mm.
jagoranci da siyasun duniya da da tarihinsu tarihinsu.
da kuma irin yadda suke gudana a rayuwa a yau da mai kyau da wadda bata da kyau kuma haka ba duka abubuwa ne waɗanda eh, Suna da buƙatar suna da buƙatar lokaci.
yawwa Eh, kuma a saboda- fahimce su da kyau Mhm.
to za mu fara na farko da kalima ta siyasa Mhm.
kalima ta siyasa Na'am.
in an ka ce siyasa wasu abin da suka ɗauka abu na farko shine faranse faranse ne ko angle Eh, wannan kuskure na ba su bane.
kalima ta siyasa in ka diba duk dictionary na faransanci baka ganin ta Babu ta ciki.
babu ta in kana so ka ɗauki le Robert, ka ɗauki la Rose, ka ɗauki wace ƙarya duka Kana babu da duk ka san su kenan.
Ah? ba dole a haɗi ba To, Eh? ko ba haka ba Na'am.
da le petit kasan su ne manya-manyan Su ne manyan dictionary dictionary. Mhm.
to in ka ɗauki kuma dictionary na English kuma ba ka gani Mhm.
ina fata an fahimci ni.
Na'am.
in ka ɗauki dictionary Mhm.
na yaren Ingilishi Na'am.
kuma ba ka ganin kalima ta siyasa babu ta ciki babban dictionary na duniya babban dictionary na duniya na Ingilishi shine dictionary na Oxford To.
Oxford Mana abin abin da mutum ya fata ya Yawwa, fahimta a, ai ilmance ne.
hujja, ka san- Eh, yawa, yawa, na gaya ilmance maka karatu ne.
in babu hujja yanzu na ana nemo ka a ce ina na ka samu ta wannan sunan dictionary wannan dictionary kin Lanas dictionary Na'am.
Lanas dictionary Na'am.
kamar dictionary na masu karatu To.
shine Lanas to bin to learn so le verb uh, abin na leave karatu ko etudier an gane ko to in ka diba cikin wannan dictionary kin babu To ina an ka samu.
madalla malamai sun ka ce kalima ta siyasa kalima ce ta larabci ta addinin musulunci To.
sai ka ɗauki duk dictionary kin da ka kaso na larabci Mm.
ka diba cikin babi na sinun Mhm.
da wawun da sinun Mhm.
can za ka same ta Siyasa.
siyasa sunan wannan fi'ili sasa ya susu siyasatan idha dabbara al'amra wa adarahu sasa ya susu siyasatan ya kamata a ce siwasatan ne sai an ce siyasatan An ka- an ka- an ka maida ta wato abin da suke cewa al- alqalb wato a maida wani harafi ya kuma wani harafi Eh.
shine jagoranta al'amari Jagoranta al'amari.
shine sasa ya susu ka jagoranci al'amari ka tafiyar da shi ka gyara shi kana bin shi sau da kafa
shine sunan.
shine asalin sunan siyasa Na ji daɗin haka.
ɗai kenan Na'am.
wanda duk yace ba haka nan ba ba harkar rigima bace don ba harkar kullita muka yi ba Mm-mm. Ta ilimi.
ba mu da ƙarfi ko ba haka ba Mm.
amma ta huska ilimi ta ka bincika in ba haka nan bane ka zo ka kawo mana mu gyara Eh, Kwarai mu muna son gyara.
ko ba haka ba Na'am.
to madalla malamai suka ƙara cewa Mm.
kalima ta siyasa Mm.
ina fata an fahimce ni Na'am.
ba a taɓa samun ta ba ta zo cikin alkur'ani mai girma
Na'am.
tun daga farkon ƙur'ani har ƙarshe Har tun ƙarshensa.
daga bakar hannasi kuma ce tun daga fatiha tun da fatiha ba Eh, cikin Ita ce ƙur'ani eh.
to tun daga fatiha hannasi Hannasi.
babu kalima ta siyasa kamar yadda malamai suka ce Na'am.
amma malamai suke cewa Mm.
wato akwai kalima ta siyasa ta zo cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam akwai hadisi na sahabin manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam Abu Huraira yana cikin sahihul Bukhari yana cikin sahih Muslim Na'am.
manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake cewa kanat banu Isra'il tasusuhumul anbiya kullama halaka nabi khalafahu nabiyyun akhar To.
kanat banu Isra'ila bani Isra'ila sun kasance su ne Yahudawa tasusuhumul anbiya masu jagoranta al'amarin su su ne annabawa na'am ashe annabawa sun yi siyasa ta addini ma'ana sun jagoranci mutane akan tsari na addini na'am kullama halaka nabi duk lokacin da wani annabi ya mutu nan halaka ana nufin mutuwa Na'am.
khalafahu nabiyyun akhar wani annabi zai zo Allah ya taro da shi ya mai mishi na'am bai hana kuma Allah ya sanya akwai wani sarki tare da su eh, bayan ai ta annabi tafiya Mhm.
ina fata ana fahimta Mm, muna to fahimta.
kaga wannan ashe shine asalin kalima ta siyasa to
amma malamai suke cewa shi qur'ani an ce bai bar komai wannan ya ce to an ce qur'ani bai bar komai kuma ga kalma ta cikin Ba a samu abin ga- ba.
a'a shi qur'ani yayi amfani ne da wasu kalmomin da suke ba da ma'ana ta siyasar na'am kenan ko da bai amfani da mun ba yana amfani da wani mu Wanda- wanda yake ba da wannan ma'ana na jagoranci na jagoranci kaga in nice hanya hanya nice titi Mm.
nice godabe eh kaga Wani- ko da ban yi incinizan Duka wani da ba kare san muna ma nan.
dalla masu karatun sinonim da faransanci sun san abin da muke nufi at-taraduf da larabci to anan qur'ani yayi amfani da wasu kalmomi daga ciki kalma ta al-hukmu Mm.
shine yin hukunci da jagoranci inil hukmu illa lillah Allahu akbar hukunci ba na kowa bane na Allah ne yadda za a tafiyar da al'amurra ga Allah shiki na'am ba da umarni da hani na Allah ne inna rabbakumullahu alladhi khalaqa as-samawati wal arda fi sittati ayyamin thumma istawa 'ala al-'arsh yughshi al-layla an-nahara yatlubuhu hafitha wash-shamsa wal-qamara wan-nujuma musakhkharatin bi amrihi ala lahu al-khalqu wal-amru halitta ta Allah ce shi ya halicci duniya kuma lahul amru shi ke ba da umarni da hani a duniya shi Allah shi Allah in kace ba nashi za a bi ba banna za ka yi kuma za ku haɗu
Shi tunda sa- shi a to shi Shi sa ake duniya ɓanna.
waye duniya Allah to waye kamata shi hudu duniya kamata sahi Allah Ya ma catalog haɗi.
catalog na duniya Iya.
to qur'ani na yadda baturin da yayi mercedes yayi mata catalog yace ga wanda za a yi ta tahi eh in an ka samu marsandi ruwa tana tahiya Mm-mm.
wat marsandi mai tahiya da gazuwan Mhm.
ko mu ce gas Mm.
an ka An sa sa mata mata essence essence ko ko- hater eh.
tana Ba tahiya ta yi.
mai tahiya da hater an ka sa mata essence tana tahiya Right.
to Allah yi duniya ce ga yadda ya kamata duniya ta tahi kai dan adam ka to ka ci to ka koshi ka ce a Ka ce, kai ba "Ah." ka yarda da Allah ba ko ko bai yi ba ko ko ya tsuha kai ga irin wanda za a bi akwai aiki ko babu babba to madalla qur'ani yayi amfani da kalima ta al-mulk jagoranta قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير Mm.
kaga mulki kenan Allah shi ke bada mulki ga wanda ya so ke zara mulki ga wanda ya so ai, ke ɗaukaka wanda ya so ke kaskantar da wanda ya so alkhairi gaba ɗaya ga hannun Allah subhanahu wataala ke kuma Allah yana da iko akan komai ashe Qur'ani yayi amfani da wasu kalimomi ne wanda suke bada wannan ma'ana na wannan kenan saman wannan kalma abinda zamu ƙara ita siyasa ta kasu gida biyu to akwai siyasa ta ƙwarai akwai siyasa mummuna To.
Ba- amma saboda saboda an ka ce kura sunanki Mm.
ya ɓaci tun kira mi tun Mm, tun tun- kira ya tun tun kira kira ya- yarinya tun da an kire ta kura kura ko ba ka ne ba uwar kwadai ko Mm.
ko da Hausa an ka ce ai an yi rabon kura Mm.
lamari ya ɓaci ko haka to saboda da yawan waɗanda ke shiga cikin siyasa da jagoranci suna yin abin da bai dace ba Na- shi yasa da an ce siyasa Siyasa.
abu na farko da Abin da ke mutum zai zuwa tunani?
cikin kai Mm.
shine za a yi banna shi yasa wani ya kirkira wata kissa ya ce wai wasu 'yan- wasu mutane na sun kai yan siyasa na sun ka dauki mota sai sun ka tai sai sun kai hatsari kan hanya to sai wani bawan Allah iske su duk sun mutu sauran mutum guda ya dauko shi zai kada cikin rami ya turbude su sai ji shi na muki shi na cewa wallahi da sauran raina ban mutu ba na wallahi da sauran na mutu ya ce kai na san halin kuɗin siyasa ƙarya ku ta yi yawa Mm.
ba ba ka da saura ƙarya na kakai sai ka da shi cikin rami
na saboda mi saboda siyasa ta gurɓata siyasa ta da an ce wane ɗan siyasa na wai ma'ana an ba shi wata mummunan ma'ana wadda ba ta da kyau to shi yasa wannan kalmar sai ta zamanto shaharar da ta yi har ta zamanto asalinta ma an manta kalma ce ta musulunci paske sun tura politics suka cewa ko polit, po- eh, politic da english haka ne kuma ana karatunta ba yanzu a duniya tunda muna da science politique to ai- muna da political science kafin ce da ana karatunta amma da yake kar- jagorantar da shigar da karatun shi a'a a wace fuska aka kama To, a- to, mhm. To, Na.
amma Allah gata malam kafin ka tafi Eh, eh, ka kawo maganin kura abinda ya sama ake jin tsoron ta tun da tun tana karamar An- an yi rabon take wannan kura.
suna.
Mm.
siyasar ma yanzu ta zama kamar yadda ka ka faɗa an ba da musallai ba ka ganin shin su masu yin siyasar ai su ne suka sa siyasar ta sa in an ce ɗan siyasa wani wannan tunanin kawai zai dalili na shi ne idan kana siyasa ko ko ina yi abin da ya kamata ni in yi kokari nake in zo in zamna in nemi kwamfuta ta ko dai ina ƙasar waje ko ina nan ta yadda zan yi in ragargaza ka sai yasa har abin ya kai yanzu da an ce siyasa sai kaga an ɗauki wannan kalma an naɗa mata wannan matsayin saboda maimakon in kama ai ina ji yalla a musulunce da da aka kama ganin ita siyasar ai ba ba ba an yi jagorancin koko ba an yi tafiyar bane a cikin banna wala kila cikin gyara akai ai tasusuhumul anbiya an ka ce annabawa suke jagoranta su to shi ko annabi bai bin son ran mutane annabawa Allah bai turu su don su bi son ran mutane a don su yaƙi son ran mutane wanda bai dace da gaskiya ba To ita ko siyasar ta wannan zamani za mu zo akwai abubuwa da suke kewaye da ita don akwai siyasar cikin gida akwai siyasar waje. Kuma dukkan su musulunci ya faɗi ya za a tafiyar da siyasa ta cikin gida ya za a tafiyar da siyasa ta waje.
To ka mu je can a yanzu muna kan maganar jagoranci ne.
Jagoranci da kuma irin abin yan siyasa har mun faɗi wancan mutumin ya turbuɗe shi a cikin ƙarya shi. Duk da akwai ta kissa ma riyal da ta faruwa wani mutum da aka turbuɗe shi da ran shi. Wani talaka ne yana da talauci sai mummunar rashin lafiya. Yan uwa an ka kawo suka yi ta magani suka yi ta magani aka ƙare ina ganin na gidan likita ka san sai an ƙare na likita an yi na Injilizi an yi na Egypta an yi na Saudiya an yi na Dubai an yi na China an yi na America an yi na France an yi na duniya ya kyasi a ce a komo mu na Allah ba a yarda da Allah ba sai ta ɓaci kenan farko ba a yarda yanzu ko matar kamar lanka ce mata ai mallamai sun ce an ka sha abu kaza shi na bada magani tace he ka bar min wani zubar ciwo barci ba ni kuɗi in tahi a auna ni ba za ta taɓa imani da wanga abu ba sai in ta yi na bature ya kiyasa ta ce to yanzu an ce ai na gida wannan ba muna cewa maganin turawa ba bai da amfani a'a kakkare na maganin bature kakkare na magani na ubangiji na ubangiji na ubangiji kuma kakkare na maganin kakkare na maganin wa ya sanar da maganin wa ya halicci maganin turawan su sun kai maganin ba hada da suka yi ba experience da hagari su ana Allah to su sun halicci itacen koko kayan da suka suka yi maganin da su su suka halicce su ko su sun halicci kansu ko su sun ba kansu ilimi research na da experience research na da experience dibo maganin nan da kake gani experience ce munan dibo kasar da tafi kowace kasa ci gaba a duniya a yanzu Cana ce da ta farfado.
Cana.
Amma duk duniya ta ko ina maganin gargajiya.
Cana.
Bare ku. Mu ko yanzu maganinmu na gargajiya duka mun watsar da shi. Bayan su ko ya kamata a ce su da sun ka ci gaba su watsar da nasu. Amma sun fi kowa maganin gargajiya saboda mi saboda da maganin gargajiyan ne ake iya haɗa kaza da kaza itacen na za a niƙewa a sa musu gari a mai da su horari a sakko maka cikin wani abu a kaɗo maka. kuma ta an yi shi na ma da ana yin maganin ma da na'urorin don su amfani dan adam yanzu an kirkiro wani ilimi da ake kiransa marketing marketing daga market ne kasuwa market shine kasuwa shine yanzu ana yin abubuwa don kasuwanci yanzu kaga baturin da ya land rover kasan land rover ko land rover mahaukaci na su siwa sun kai mahaukaci na bai da hankali cikin marketing ma'ana a tsarin su mahaukaci na bai sun ciwon kai ne ba To mota shekara 60 ana hawa shekara 70. Ba ta ba ta lalace.
Shekara 60 shekara 70 ana aiki da ita.
Ba ta lalace.
Ka gani akwai matsala.
Na'am.
Yanzu na'urorin da sai su shekara 30 40 50 60 70 har yayin haka. To amma yanzu duk na'urar da an kai kwana biyu na duk yadda ka ji ana zancen To magana ta kare saboda yanzu akwai abin da ake cewa marketing. Kana rike da salula ta fada pass shika 80 a haka nan. Kuɗin buhun shinkafa nawa? Kai adda cizo.
to in irin na ashirin da wani abin to ka gani to kaji to kaji jika ashirin ashirin hudu kaji babban buhu hudu abincin da za a ci cikin wata nawa gidanka ko wata biyu ko wata uku baturi ya ɗauke shi ɗana marketing nau'i na na bautar da al'ummomi telar da da aka kawo wa samariya wadda za ta shekara arba'in yanzu ga ta nan ta miliyon ɗaya da ɗari biyu tana tsaye ga bango sai ta bada ɗaras ɗaras ɗaras ɗaras ɗaras eh yanzu kuma sai ka haɗa wasu miliyon wani wani abincin shekara guda ka kai shi can nau'i ne na bauta eh to kuɗin wa kake nemi masu su a to shikenan ka zan mi ka zan bawansu alaga ta wannan mu ji akan tsari na jagoranci akan siyasa kenan wani bawan Allah ne aka turbude shi da ran shi yan uwansa da sun ka gaji da shi Mm.
sun yi magani an Eh, yi eh.
na- na gwamnati an yi na- an yi na muce na turawa an yi wancan abin bai yi ba Eh.
kaga magani yanzu efe sai gwandar gade shi ka sha wani ciwo ya kashe wani ya har har da samu wani Mm.
tunda dan adam ya koma kayan kasuwa sai yan uwan shi suka dauke shi shi ana ta bai san inda za a ba sai ga an aza shi karan karama irin wannan Eh, eh, eh, ta- ta- makara ta- huta.
maka- makara ta ta ta ta- ta- Mm, shi suke cewa wasu suke cewa makara Ah, hudu malam sai ga tun ana cikin gari ya an ware ta cikin daji Ah.
kai final ban sai gane makabarta na za'a Mm. da ran shi wallahi Yana ji yana sai gani.
ce jama'a ban mutu ba da saurata jama'a ban mutu ba da saurata wallahi ka san saurare shi suka kwatanta shi jama'a fa da dan saurata fa kai wallahi zuwa sun kai sun kai gina rami suka saka shi suka dawo waɗanda suka aikata wannan aikin daga cikin su akwai wanda kullun ya tuna sai yayi kuka da ran shi sun ka turbuɗe shi sun ka sun ka bi sun ka kwance su dan haka kai mai naɗa ma duniya ko shirya ma duniya duniya ta kai inda mutane imanin su fa yayi karamci kama shirya mai da zaka haɗuwa da Allah wannan ita ce mafita wallahi wallahi alaji duk wanda ka gani yanzu ba kai na aka lissafi ba mina na zai zo bayan ka wanda za ka samu in gayi kace kan mutu ba a rabon gado tunda ubanka mi zai yi da kayan gayi ban gani ba kowa zuwa na zai yi gidan ku shi ibi nashi in kuma eh, ba gayan kake ba in mai mulki kace kullun ka san waɗanda ake kaddara ma mutuwa mai wani abin duniya wanda aka jira ana in mai jira mulki kace sai a ce wai kullun wanda adda mulki mutane suna suna kalkili in ya mutu ni da nan zama to da ina alkawali tsakaninka da Allah sai ya riga ka mutuwa kullum mai kuɗi tunanin aka wai in ya mutu sai ga mutu ya ɗauki calculatrice baba in ya mutu shi na da gida kaza Mm.
shi na da miliyon kaza Kaza, da yana- kwanta buloke ka san kwanta buloke na san wannan ba to a ita taɓa.
buloken nan wai mi a buloke alai kamar a aje kuɗin da ba a taɓo ba a taɓa su to wa Sai a zai ta to wa zai taɓa su a shi dan zai taɓo eh ah, kiran akwai wanda za su debloke wannan to akwai masu debloke ta kai ta buloke
kai ta sa kai ta kare.
buloke ita buloke Tunda akwai ka wanda sa kare.
akwai wanda Kuma, eh, zai kamar in ka sa wakilan ma babu shi kare ba komi akwai wanda zai budu bulokin shi shi na yana da experience kin Na bulokin.
Eh, ya dibi garuruwan da bai taba zuwa ba na fata Zai tahiya.
eh, zai tahiya eh, bai- Ya yawon duniya.
ya ga New York bai taba Eh.
zuwa New York ba Eh.
ya ga wani Be- Beijing bai taba zuwa bai can taba ba zuwa duk Beijing.
kasashen duniya da bai yawon shakatawa ba sai Sai ya shi tafi.
kalkul Cikin wannan kudin.
kwarai ko miliyon kaza zan samu in babai mutu mu kaza na mallamai sun ce namiji na da kaza Eh, mace kaza.
na da kaza Eh.
to kaza za mu samu magana ta rage ta kare ta kare wallahi aliji a shirya babban malami kullum waɗansu malamai abin da suke tunani ya mutu wa in malam wani ya mutu ni zan samu masallaci in malam ya malam wani ya mutu ni zan aba Kullum limanci wannan ni zan ne.
aba alƙalanci wai kullum na na kasa abin da ke tunani shi na zargin wani wa gani shi kai sai kanin shi wai kani gani shi kai sai wan shi ya riga shi mutuwa da gani shi kai sai uban shi ya riga shi mutuwa wai irin duniyar da muke ciki kenan to in baka gyara da Allah ba baka yi ba wanga wa masu imanin nawa su waɗanda ba su da imani ya za a yi a kashe ka wannan shi a kai ga matsayin in mulkin na in kuɗin in matsayin ka na addini na su kai gare shi shi na abin da mutane suke tunani ya za a yi ya za a yi a ƙare da kai a samu wannan matsayin tun da duniya ta sha ma mutane kai shi yasa Ana- wani mai kuɗi da ake ba da labari ba zan faɗi garin ba amma dai eh, wani wani mai kuɗi ne yar rasu sai ya bar 'ya'ya ya bar su da kuɗi to shi kenan o- wannan kisa tana da hatsari sosai don in ba dan da yake karantarwa ba ce da ba za mu kuɗi ta ba yaron da ya samu kuɗi aka raba gado sai ya ce ya ɗauki alƙawarin duk karuwar da ta ya zo zai yin fitsari ta riƙe mai al'aura ta har ya ƙare fitsari tana da jikka goma jikka goma jikka goma to wannan kamar shi fitsara ne ko ko shi da eh kai jin ne?
daɗi na kuɗi sun haɗu kuma saboda ba shi ne ma ba to wani mai kuɗi da wannan labarin ya zo mishi ina ganin ma sai da an ka aikata hakan Na'am.
to wani mai kuɗi da ya samu labari shi mai kuɗin abokin Wancan ne.
wancan na ya ce subhanallah ya ce ashe mun yi aikin banza ka ji masallacin shi na buƙatar gyara ya ce a tambaya mai miliyon nawa ga ya gyara masallacin nan shi maza maza shi gyara shi to dole sai da haka yi ta sa kuɗin shi cikin ƙwarai da alhairi.
gaske ƙwarai da gaske kan kai kai je mutu a irin wani wannan yaro da an kai mai waya baban shi ya mutu ya tsoho ya dan hana mai na san dan abin hannu duk da yake wasu yara ana ba su su bata amma in baka ba yaranka baka koya musu in sun bata kana da shaida akan su tunda wasu masu kudin suke zama kansu ikisa sai yaro ta ji man nashi can sai an kai mai waya an ka ce wane ce ce an ka ce ha Tsoho ya tsoho Allah ya mai rasuwa ya ce ta Allahu akbar ya ce giwa ta faɗi za mu ci nama ya ce to ka ayar ban gado ban zuba wallahi an ka raba gidaje da kuɗi ban zuba wallahi ban yarda da rabonku wallahi sai ga haka ya faɗi abin da hudi kenan tsoho ya kai ƙasa To, shi yasa ita duniyar ga da muke ta ƙoƙarin cincirindo a kanta na wani matsayin wani abu wanda zaka taya neman matsayin siyasa ko wani matsayin eh, masarauta ka ɓata da Allah ka je ka yi shirka ma baka sani ba ko zaka samu ko baka samu ba. Ka mutu kana kan shirka ko ko ka samu baka tuba ba ko ko bayan ka samu a saka dan wani sai bayan ya samu mulki na zaka kwace mai ga yadda za a yi ka kare mulkin ka. Kafin ce da a sashi cikin surkulle da Eh, mu'amala da a rikita bokaye shi.
na ƙasa da na A rikita Afirka da na Indiya da na Da na Yunani, India, da na- musamman- eh, musamman na ƙasar Indiya nan Wai suna yanzu da ana- tasiri.
to yanzu sai mutum ya shiga shirka bayan Allah ya baka wallahi tallahi kana bata maka kanka lokaci na in dai don zancen abin eh, duniya ne a'a su waɗancan su rage sun yi kalkilkin ɓannar da za su yi da kuɗi deja ya yi kalkilkin shi shina da program na sayan mota iri kaza da gida kaza shina so shi armi mace iri kaza kai kuɗin to kai kai mi kake jira ina ba da wani misali a kasar saudiya shi ma saboda irin waɗanda abubuwa ne da suka faru wani malamin mu da ya gabatar mu da wata muhadara duk da yake ba a nan yake karanta suwa ba a jami'a ta Ya Ahmadu dai Bello.
zo.
ya zo ne don saboda wannan program ya za a yi mu bar ayyukan alkhairi wanda za su taimaki al'umma bayan mu ya kawo tun daga harkon tarihin musulunci da wane ne da wane ne da wane ne sai ya zo a saudiya yake cewa wani mai kuɗi ne mutu milci miliyardar ne babban biliyoniya to yana da 'ya'ya guda biyu kawai mace da namiji da ya mutu bai taɓa gina masallaci ba to bai taɓa gina makaranta ba Mhm.
sai malamai aka yi taro tawaga ta malamai aka je aka ga shi ɗin nashi aka ce to babanku ya bar dukiyar da koda kuɗin za ku ci da- ci gabaki ga baki sai ku mutu ku bar su.
su Mm.
da Allah yanzu abinda muke so ku gina babban masallaci da babban makaranta da sunan mahaifinku Na- in kuma bai yiwuwa to ku gina masallaci in bai yiwuwa ku gina makaranta Makaranta.
ko ku gina biyu ko ku gina ɗaya na'am yaro ya ce a ba su yi sai sun yi shawara an kai sati guda ko wata guda aka zo su Tawaga ce sai ta sun yi koma.
shawara aka yi yace kai ba su yi aka yi aka yi aka yi ta duk wani kai karshe ka saba ne ce musu Mm-mm.
yace kai ba mu yi wannan mutumin da kuke zanci Mm.
cewa da mahaifinsu da ya rasu dukiyar nan da ga hannun shi take to da wannan tunanin da kuka son a yi mishi shi yana da shi yana so yana so da shi na zai yi da kai ne don haka ba mu yi wallahi ya ce masallacin da basu gina ba kenan makarantar da basu gina ba kenan da haka tunanin kai ga yadda za ka yi kama shirya haɗuwarka da Allah zancen tattalin yada tun da ranka in ma ka yi haɗi ka tashi kansu tun da ranka in ka talauce su ka kauce maka ka tsuho wasu ta sa su zan rebel gare ka saboda suna tsoron su yi- ka- kai mata kishiya in kana da hali su ce ta yi- su- su yi revolte tare da ita in baka da hali kuma ta ce su daina baka kuɗi su rinka baka kuɗin goro da tuwo da na kari kar su baka kuɗi ka tai ka ga wata zawara ka je Ka tai ka ka aure.
tai ka mata banna ta yi son ka tai ka yi zina da ka ka kai dan shege tun da bai gado da ka kama ta cikin gida na halat alaga ta mala akwai matsaloli da dama a cikin tsarin duniya sai Eh, yasa to aka kawo dan wangar da aka eh, dan yi haka siyasa wai na abin da ya duniya.
sani kika irin Na'am.
waɗannan misalai Na'am.
saboda duk wanda adda wani matsayi a duniya ana biye da bayan shi na Na'am.
kafin ce ana ganin shi na zai riga yi wucewa shi na ya kawo mu Na'am.
to siyasa abin da ya gurbata ta don shine muke so mu kawo kafin sati mai zuwa Allah ya kai mu rai muna so mu dauko tarihin ta tun daga harkon duniya Mhm.
har a zo zuwa ga eh, lokacin da muke yanzu Mhm.
Eh, abin da ya bata ta duk abin da yanzu ba a so ciki shi na ya shiga mina misali kaga manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam a cikin wani hadisi uh, yake cewa uh, ayatul munafiq hada hadisi ne na Abu Huraira an gane ko ayatul munafiq thalath idza hadatha kadhab wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan na'am A- alamomin da suke sa a gane mutum munafiki na ma'ana munafikin musulmi na'am musulmi musulmi yana aikata aiki wanda ba ya dace ba da munafinci Mhm.
uku ne a wata riwaya ya zo hudu ne hadisi na Abdullahi bin Amr amma babu matsala nan da yace uku na nan yana so ya tabo wadansu guda uku bai ce bakin guda uku ba Na'am.
can inda yace hudu kuma ba wai na nufin bakin su da ba a sifofin munafiki suna da yawa Tahi.
munafinci wanda an, wanda ga hidda mutum daga cikin musulunci wanda dama mutum ya ce shi musulmi na ba musulmi bane da munafinci na aikace aikace to sai ce idza idza hadatha kaza idan yayi magana ƙarya yake yi yau shine babban abu wanda an ka sama gaba cikin siyasa
Mutum ya sannan kuma karya.
ba laihin su 'yan siyasan bane fa fa laihin al'ummar da take son a gaya mata ƙarya ne
a shi shi yasa suke Ah, cikin karin su babu to, babbaka to in ka in ya gaya ma gaskiya ba ka zaɓen shi mi kake so ƙarya ka san mutane na Allah ba ka zaɓe su ba sai wanda zai gaya maka ƙarya laihin wana lahinka ne budurwa ce tana ta taso ba cikakken hankali gare ta ba babu wanda taka so sai gaye mai ƙarya ga masu son ta da gaskiya ya ba zo yana- su son ya su.
gaya mata ƙarya eh ga gwa gaye katon ƙasa wanda ta ce ma katon Eh, ƙasa eh, wanda eh.
ko keke bai da eh ya iya shawar shekwal yalla kuɗin ma costume kin bashi na an kai ita ta ta bashi ma cikin kuɗin ka ya sa suliye ya zo ya sa bibidiver ya sa dan abin ga ya yi lakol bai lakol bai yana faransai na ƙarya ta hijin daɗin hirar shi kai kuma da kake son ai aure ba ta son ka sai in ya mata cikin shege ya gudu ga ta da shege gaban ta sai ta dawo ta ce maka wai ka taimaka mata ai tana kaunar ka kaza kaza kaza kaza bayan ga ya ya aka ta banna
sai mu dawo To, da haka al'umma da bata waye ba take son mai yi mata ƙarya, wanda ga yau shina cikinku yana taimaka muku ragon suna ragon eh, abin nan, ya taimaka wani mata ta ba ta da lahiya ya ba da mota ta yi, kun san unhwanin shi.
sai ko ka ki Amma yau wani zai fito daga wani wuri ba ku san shi ba ya ba da ‘yan jika biyar biyar sabi.
karau sai a mance da alherin wancan bawan Allah sai a zo sai a zaɓi wanda ya bada jaka biyar biyar saboda in ya tafi kun ba ku sake gani sai wani lokacin zaɓe ba hwalaihin shi na ba laihin kuna ba ku san ɗaya ba
kenan mu dai ina gane al'umma ma suke cutar da kansu ah mu gaya maka mu gaskiya alaji wallahi in ka eh, cane kai lokacin kamfan in ya fara Mm.
wani dan siyasa na bai sallah cikin mutane kowa cikin jam'i yake sallah tana ƙetare shi cikin jam'i to me yasa yake sallah shi ho yin sallah sai lokacin saboda ya san za ku yi imani a gwado shi eh, shi na hakan gadibo ya yana daga hannu Eh, Ana da sai a ce kyamara sai in ko iya ɗauka hoto sai en iya ɗauka vrai- kyamara sai en vrai islam musulman.
haka muke zuwa mu kafa ma kyamara to kaga ya gane cewa ashe in kun kaga ana sallah lahiya launa ka gane shi masallacin juma'a shi ta cewa le Niger ana cewa Niger pe- il- est un pays laïque mu 99% ba mu yarda za mu zaɓi mu sai mun nemo ku haƙƙin ku musulmi ba mu yarda da wannan ba a ce wai sai a ta kada mai kura sai ce to eh, mallaman nan sai son de vrais terroristes su na su kada kasa ta yi ta yi- ta yi developé haka sai shi- sai- sai- sai a dawo a a- a rinka da- bugun mallamai alga ta malam Eh?
yanzu idan ka duba cikin irin wanga magana da kake Eh.
akwai wanda tunda aka kare irin waɗanda afirka ma nake maka magana ba Eh.
ma magana ko ma anan Eh.
Eh, ko ma anan dai Eh.
misali Eh.
cikin gidan shi yake sallah Eh, ina ruwan shi da sa- yi wallahi sallan ma bai yi wani na rantsa da yanzu ma- Allah in ma yana yi wani cikin wallahi rashin yake.
sallan ma bai yi in ka ga yayi ta cikin jama'a na ta ta ta- Ta lokacin ta ka gudun bayyana.
kuma ya ta da kuma ka ai ka ka- kalifiyan shi kahiri bas la ilaha illallah idza kalamu- hadatha kalamu wahid.
kadhaba wa idza wa'ada akhlafa in yi alƙawari sai ya saba za mu yi muku kaza za- don Allah mu daina makan mu ƙarya kasashen mu mun san daidai karhin mu za ka yi musu ina kuɗin suke kai da baka da kuɗi da ka cewa sai kai ba kasa kaza kai ba kasa kaza a'a Za zan ka yi yi malama kokari kaza.
in kwatanta adalci kasan mu gwargwadon abin da gare mu mu yi aiki da shi mu yi misali da abubuwan ukun da ka faɗi kaci na ɗaya idza yana idza nufin hadafa ƙarya.
kaza ba in yi Na.
magana ƙarya zai yi To.
wa idza wa'ada akhlafa in yayi alƙawari zai saba duk abin da yanzu duk duk mutum ko da kai ba dan siyasa ba hatta da mutum kaji an ci maka kai har tara da shi ho dan siyasa na to ho ma'ana in yayi magana bai cika ta haka ake nufi kenan.
haka ake nufi siyasa ta yi ma da kan an ce siyasa ta yi ma kidan ma'ana ƙarya ta yi maka wa idza tumina khan idan an ka bashi amana zai ci amana waɗanda sun ka yi ma mutum tsaye sun ka sa tsammani in ya hau zai yi aiki wani bai zaɓe ka ba don kuɗin ka wani wallahi kuɗin shi ma ya sa don kamfani wallahi bai bukata komi gare ka abinda dai shi ka fata in ka hau ka tsare ma al'umma addinin ta da mutuncin ta amma sai ka kiya yau sai ka ce waɗannan mutanen su za ka kama mallaman da sun kai ta roƙon Allah sun ka ce Allah ya baka sa'a sai a ce a sai son de tourist tun da nasara ya ce ma mallaman nan suna sun ka hana ƙasa ta yi develope yanzu ya kamata a kama su ya kamata a yi musu kaza ya kamata a yi kaza wani lokaci a yi kiran ƙarya a ce sun yi kaza sun yi kaza a je duk a tattaro mallamai a kai su a garkame a ce kaza sannan in bila'i ya taho ma ƙasa wanda tura ba su iya karewa sojoji ba su iya karewa jandarmomi ba su iya karewa kowa bai iya kare sai a ce mallam don Allah a roƙa muna Allah
Da ka shi ce ma aka ɗauki mu- ka ce ma mallam.
mutum terrorist kuma ka ce shi roƙi Allah Haka.
kai da kai da ba terrorist ba ka roƙi Allah turawan da sun ka ce ma terrorist na su su roƙi Allah bala'i ya tsaya babu ladabi ma'ana babu girmama addini ma'ana ku ba ku ɗauki addini komai ba sai lokacin da biyan bukatar ku Allah ba kenan da Qur'ani da addini da hadisan manzo sallallahu alaihi wa alihi wasallam duk ku ɗauke su kayan cimma gurin ku jama'a ku al'umma ku kun ɗauke ta gadar da za ku ƙetara don ku cimma biyan bukatar ku ma'ana kowa kuka mu'amala da shi malami ne mai kuɗi ne jagorori ne na, na- na- na gargajiya waɗanda Allah ya ba su jama'a waɗanda za su haɗin kaza a yarda a yi aiki duk kowa kai ɗan siyasa saboda shi baturi ya ɗauki afirka wato wurin aikin shi inda zai tatsa arziki ya mai bautar da mutane kai ma afirkan abinda ka ɗauki uwarka da ubanka da al'ummarka da addininka da malamanka kenan kayan cimma burinka haka rana ka ɗauka to kai hattara da kanka in kare na yawo kura na yawo wata rana an gamu kuma rayuwa ba ta da tabbas za mu haɗu gaban Allah alga ta malam lokaci ya halinsa to shi kenan za mu Anan za mu yi ƙoƙari mu dakata.
sai idan Allah ya kai mu mako na gaba ehe za mu dora Dora.
mu ji tarihin siyasa sa nan tun da tushe tun harkon duniya da aka fara yin tun ta tun duniya.
tun tun da an kanke mu duniya duniya cibi Eh?
dan nan za mu ɗauko ta sannan a fara bayanin ta a kawo a tarihance sannan in muka kare wannan tana yawa mu shigo cikin nau'ukkanta da irin yadda ake gabatar da su duniya siyasun da duniya izinin Allah subhanahu wa ta'ala masha Allah in akwai rayuwa wani wani wani sai yake ce mini wani malamin eh, eh, ya- yana birge shi saboda Eh.
ba dan komai ba Eh.
kayi karatu eh karatun da u- u- walakila malami da kansa zai tambaye kanshi eh alwaji wannan kar a- ka ka san Gas- menene gaskiya.
ka san akwai wani abu Eh.
mafi yawa malamai in suka yi karatu alqur'ani Eh.
suka karanta hadisi aka yi Eh.
fiqh da shari'a sai a zo a zamna shi kenan a zamne Eh.
an kyale labarin duniya to ai tarihin musulunci bi ko shi ka karanta kana iya sanin waɗanda abubuwa Tarihin tunda musulunci.
musulunci ya yi mulkin turai shekara 850 ko fiye da 50 nawa Mu- 850 andalusi ka shiga cikin internet ka rubuta l'islam an andalusi daula ta musulmi wadda ta karantar da turawa technology ta yanzu ta musulmi ta ilimin kere-kere yanzu na yanzu na ga hannun turawa na musulmi na Right.
Allah ya saka ka larabci larab da suke cewa shekara 800 da wani abu larabci shine langue official an Europe shine langue scientifique an Europe su tai su karanta musulmi na sun ka kirkira jami'o'in da an ka karantar da turawa wanda bai karanta tarihin musulunci ba Allah ai sai a bar shi kuma musulunci bai wuce shekara 100 ba da ya bar mulki a duniya fa daula ta khilafa a ce ga shugaban musulmi a duniya shi bai kai shekara ɗari ba a 1923 1924 daula ta musulmi ta ƙarshe ta ruguje a ƙasar turkiya zamanin mustapha kamal ataturk ka karanta ma tarihin musulunci wanda an ka rubuta da larabci ka san addinin kada ƙasashen musulmi in ba haka ai ba maka wani- waɗanga da kaka gani turawa Eh.
in baka karanta tarihin duniya ba za su ci ka ɗanyi shi ya Garanka.
in za ka faɗin magana ka faɗi da hujja ko mutuwa za a yi mun san mutum in lokacin mutuwa shi ya yi abin da ɗaya muka fata mutu da imani amma duk sharrin da an ka shirya wanda mun ka sani inda muna da rai za mu bice shi da izinin Allah Masu kalmar da sauraronmu ana ne za mu dakata a cikin wannan shiri na barka da su ba. Shirin da muka sa mata ke siyasun duniya. Wannan shiri na tafiya ne daga nan gidan talbijin duniya. Tare da jagoran shirin da kuma malamin da muke gayyatowa wanda Imam Abdulmalik na masallacin Imam mm, wanda yake a, Imam wadata.
Malik na wadata. Malami ne kwararre Almajiri.
wanda kuma ya, ya karanta ta Almajiri.
a a, ba ni ne nake faɗi ba a abubuwan da kake faɗi ne mutane suka gane malami ne A, ƙwararre.
a, ni na san Saboda almajiri nake.
malamin da ya karanta alkur'ani da hadisi ya zo yana wannan magana Eh.
ba banza ba Eh, almajiri Eh, ba banza ba malam awa malam Almajiri.
Eh, yo, ma- malami nawa akwai a'a baka ji masu karantar da university a dubdun mu a suyan su an sanya an sayan sharshar to mu ma sharshar ɗin na kuma bai zarto yawa naka kenan kar ka zo ka rike Ah.
kai kai zaman ka a a ka matsayin mutu ka na ka malami mutu ko da Gara ka ba shiga.
ko da baka jin faransai baka jin angale ka karanta waɗanda an ka rubuta Da larabci.
akwai su littattafan da an ka rubuta kan tarihin musulunci tarihin siyasar duniya tarihin turai tarihin addini a turai suna nan barjat ka neme su an narab ka karanta ka ga yadda duniya ta Sai sama ka gaba fita cikin shi duhu.
yasa kan wani ya dauke ka kayan aiki ya ce ba wai wai shi wai dan boko da wai dan siyasa da dan buga shi wai abin da dauki mallamai kawai a ba su kuɗi san kanta mil a sa cikin envelope su yi addu'a shikenan wai shi ne aikin su kai Yanzu kun gano kenan.
a ban ce ba zan cewa dai mu dai almajiran mallamai ba ma ban da mun ka sani tun daga tushen wannan tsiya da an ka shiryo da turai har zuwa nan mu muna da labarin ta dan haka ba za mu yi ma addu'a ba don ka ci gaba da zama bisa biron ka na DJ ko wani abu mu za mu yi ma addu'a na Allah shi taimake ka in kayi aiki na alkhairi kayi adalci halas amma zan can ka shiryo ma jama'a ka turawa su baka kuɗin yan luwaɗi ka sa ma doka doka hannu a baka 2 miliyar ka zaka iske mallamai ka yadda yan miliyon yan miliyon yan miliyon ka ba su jika 50 50 ka ce mallam ku yi addu'a ƙasa ta zama lahiya ba ta zamanawa lahiya an saba ma Allah ka sa ma dokar yan luwaɗi hannu sannan kuma ka ce a roƙi Allah Allah ya sa ƙasar nan lahiya malamai za su zama yaran majalisar ɗinkin duniya su yi malamai yaran 'yan siyasa su bi abin da majalisar ɗinkin duniya da kahire suka so wannan ƙarya ce tarinu kenan dai abin da wallahi Allah ba ya ce.
gaskiya bane zan can ka yi mu'amala da tura bisa ga ƙarya ka ce ai roƙon Allah wallahi babu gyaran da za a samu Abi- abi- abin da Allah ya ce.
gyara a gyara da Allah c'est le premier zancen a ce a samu dokar yan luwaɗi hannu ƙasa ta zama da lahiya wallahi ba ta zama lahiya Ha- yadda Allah ya halakar da mutanen annabi ludu ko bai yi maka haka nan batun da ya ɗauki alƙalin bai halakar da al'umma manzo Allah Sai ya muku wani abu.
amma bala'in da zai zo muku shina ta he yan luwaɗi da masu eh, abin nan ka zo ka- ka ka- ka ce ai maka roƙon Allah da ni Ina Ma'ana in za a roƙo Allah a yi a akan- bisa akan gaskiya bisa gaskiya ni in zan maka roƙo Allah zan maka roƙo Allah ne Allah ya taimake ka bisa matsayinka Allah shi baka dama kai adalci kuma kai kokari kai adalcin nan kuma ka taimaki addinin ka ka taimaki al'umma ka wallahi ina maka addu'a ko baka ban kodara ba amma zan san ka bani envelope ta jaka 50 ko ta jaka 100 ko ka kai ni makka in yo ka sa ma doka yan luwadi hannu kuma ka ce ka biya mini umra ko haji in ta yanzu in ce Allah ya taimake ka ka ci gaba da sama dokokin luwadi hannu kuma can ka za ku yi da Allah.
a wallahi wallahi Kai kaka za ku yi da Allah to.
ko limamin makka ce Allah ya taimake ka bisa ga dokar yan luwadi a kinan ma ko na Allah
Allah ga ta malam. Wait. Masu kalamu da sararanmu. Anan ne za mu dakata a cikin wannan shiri na barka da asuba. A madadin duka abokan aikinmu da suka dafa muna musamman shi da kansa Abdulrazak da kuma ah, shi Aeromax wanda suke bisa na'urori daban-daban. Tare da wanda aka ce masa abdulkarim wanda yake bisa na'urori da shi malam abdulmalik wanda muka gaito imamu allah ya tsare Amin.
sannan da kuma ni jagoran shirin sunan alhaji abubakar grambe nake muku fatan alheri sai kuma mu ce muku sai makon gobe idan fa allah ya amma allah gata malam eh a rufe mana da addu'a to ka san muna da bukatar addu'a to yau, ka san nan gaskiya gaba ɗaya.
gaskiya ne Allahumma Eh.
salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ولوالدينا وللمؤمنين يوم يقوم الحساب اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات آمين.
الأحياء منهم والأموات آمين.
ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين آمين.
واجعلنا للمتقين إماما amin رب اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا آمين.
وسائر بلاد المسلمين آمين.
اللهم عز الإسلام والمسلمين آمين.
وأذل الشرك والمشركين آمين.
وانصر عبادك الموحدين آمين.
برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين آمين.
اللهم أصلح أحوال المسلمين آمين.
اللهم أصلح ذات بيننا آمين.
وألف بين قلوبنا آمين.
اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا آمين.
اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين آمين.
اللهم ول أمورنا خيارنا ولا آمين.
تول أمورنا شرارنا آمين.
وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين آمين.
والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين amin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين